من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudata min lisani ya fuka hukauli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yini lahadi wanda ya yi daidai da goma sha biyu ga watan sha ɗayan musulunci watan zulƙida yau hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da ainihin arba'in da uku daidai da goma sha biyu ga watan shida watan june yau miladiya shekara 2022 barkan da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka wanda ke daura da gidan alhaji salime nangi a nan unguwar federal locus fadar jihar gombe domin ci gaba da gudanar da nasiha da muke yi a wannan masallaci a duk yini irin wannan kuma a lokaci irin wannan wanda muke bibiya gaɓoɓi daban-daban cikin wannan addini namu wanda muke wa junanmu da junanmu nasiha a ƙa'idar fazakir fa inna zikira tanfa ulmuminin a tunatar domin tunatarwa kai tsaye tana amfanar masu imani Allah ta'ala ya kaddara muna cikin masu imani ma Allah ta'ala ya amfanar da mu irin abubuwan da alkur'ani da sunna suke karantar da mu bayan nan kamar yadda sati biyu na uku muke yin magana game da darasi na tarbiyya wanda kamar abin da muka faɗa tun farko muhalli ne mai faɗin gaske iya da faɗi ƙwarai da gaske muhalli na tarbiyya a cikin addinin musulunci wanda sai dai ya taɓo ɓangarorin da aka ga ana su domin mahimmancin ita wannan kalma ko kuma wannan aiki na tarbiyya domin kusan shi ne abin da ke zama sanadiyar zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'umma ta kowane bangare duk al'umma da babu tarbiyya cikinta to bayan da zai ta samu ci gaba kuma babu yadda zai ta zauna lafiya zaman lafiya da nutsuwa da bawa mai haƙƙi haƙƙi da girmama na gaba da tausayin na ƙasa duka suna bayiwa idan al'umma tana tarbiyya domin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham sagirana baya daga cikinmu wanda baya tausayin na ƙasa da shi hakanan baya daga cikinmu wanda baya girmama na sama da shi a ga wannan tarbiyyar ce take haifar da wannan idan babu tarbiyya babu yanda za a yi girma mai girma ballanta na aje tausayin wanda ya kamata aje tausayin shi da abubuwan da suke faruwa na rubuce-rubuce da ɓatanci abin da ya shafi janibin shugabanci ko malamai to a galabiya masu irin wannan aiki ba su da tarbiya ne suna da karancin tarbiya ta musulunci a tattare da su tunda waɗannan jagorori ne kuma shugabanni ne kuma duk inda suka kai to akwai irin abin da musulunci ce a yi musu na bi da da'a matukar ba su ɗora mutane kan kafirci ƙarar ba allah ta ala mana jagora a wancan mako da ya gabata mun yi magana game da annabi aqub alaihi salam da shi da annabi ibrahim alaihissalam wajen yadda magaske bibiyar yaran da allah ya ba su ‘ya'yansu a wancan lokaci wajen ɗora su da dasa su akan hanya ta ƙwarai wanda har shi yaƙub alaihissalam da zai mutu ya tara ‘ya'yansa yake cewa mata abu da min ba'ade mata abu da min ba'ade idan bana nan ba ku ganin fiskata wa za ku bautawa bayana yake musu wasici cewa kada su yi addini don shi kada su bi Allah don shi a'a ana bin Allah don shi Allah ne ba a bin Allah don wani mutumi dukkan abin da ka sa shi ne a tsani tsakaninka ga Allah to zai iya gocewa za ka iya neman sakarasa amma Allah shi ne alhayyul qayyum rayayye kuma tsayayye wanda baya gengedi ballanta na bacci mutuwa ba ta riskarsa Allah subhanahu wataala shi kadai ne daya dayan da bashi da farko bashi da ƙarshe kuma shine kadai ya cancanci abauta masa to har annabawa a amincin Allah ya ƙara tabbata gare su sun tabbatar da kan cewa a wasiya ga 'ya'ya da tarbiyyantar da su to shine abin da zai sa bayan su ta yi albarka tunda suna ƙoƙarin dasawa 'ya'yansu aƙidar da suka mutu a kasunayi ko irin aƙidar da Allah ta'ala ya musu wahayi a kanta wajen bin Allah shi kaɗai da kuma kaɗaita shi da rashin haɗa shi da wani a cikin al'amuransu na addini saboda ka wajibi ne 'yan uwa mu san wannan mu dinga kuma tabbatar da wannan a rayuwarmu mu yi ƙoƙarin kwaikwayo ga su waɗannan jagorori namu a addinanci annabawa da manyan mutanen kirki tunda Allah ta'ala iya ce ula'ika allazina hadahumullahu fa bihudahum muqtadi da Allah ya jiro annabawa sai yake cewa waɗannan su ne Allah ya shirye su da shirye su ake so ku yi koyi fa bihudahum muqtadi ku bi shirya irin ta annabawa ku kwaikwaye su sai ku samu nasara sai ku samu cin nasara a rayuwanku saboda ka wajibi ne mu dinga waiwayawa bayan muna ganin irin yanda magabata suka yi wajen tarbiyyantar da 'ya'yansu mu ma mu kwatanta irin wannan domin mu ɗosa na hasken da suke da shi an ce ta shabbahu bihim illam ta kunu mithlahu ku kwaikwayi duk mutanen kirki in har ma ba za ku iya yin irinsu ba ya zamto kuna kwaikwaye su an gane kuna kwaikwayar bayan allah mutanen kirki inna tashabbuha bil kirami falah domin kwaikwayon mutanen kirki cin nasara ne saboda ka mu gane cewa wa'ansu abubuwan da yawa annabawa ko magabata suna yi don mu mu ga kofi a gunsu mu kwaikwaye su wadda yawa suna wannan ima ɗaya ne daga cikin tsarin koyarwa wani abin da ka san kai ka wuce shi ko abin kai a zatinka ba zai ma illa ba to amma sai ka yi domin na bayanka su kwaikwaya sai ka yi domin ka ceto na bayanka ko ka ɗora su a wani gwadabe da kake so su hauka su kai ga nasara wannan duk kuma iya ƙarƙashin bibiya ta annabawa da kuma bibiyar irin tarihinsu da gwagwarmayarsu a rayuwa annabin da muka yi magana za mu yi magana da a kansa a yau shi ne annabi lukuman alaihi salam wanda da yawa ana cewa hikima lukumaniya hikima wanda ta bayu ga annabin allah annabi lukuman alaihi salam mutum ne mai hikima iya da hikima kwarai da gaske a cikin maganganunsa iya da hikima bayan irin abin da ya tabbata alkur'ani ya yi wa ɗansa wasiya akwai abubuwan da malamai suka tabbatar da kan cewa a, hikima ce lukumaniya akwai magan da ya faɗa wanda ba su gangarwa ƙur'ani ba wanda malaman tarihi sun binciko sun tabbatar da su kuma ita hikima baiwa ce daga Allah yi utul hikimati man yasha wa man yutul hikimati faqad utiya khairan kathira ita hikima wata baiwa ce daga Allah wanda yake zabar wanda yazo cikin bayan sai bashi har Allah ta'ala yake cewa wanda Allah ya bawa hikima hakika Allah ya bashi alkhairi mai tarin yawa saboda ka annabi Luqman alaihi salam ana ce masa Luqmanul hikima Luqman al-hikima ma'ana Luqman mai yawan hikima cikin maganganunsa akwai darusa da yawa cikin maganganunsa da kuma koyarwa da tarbiyya da abin da zai ɗowar ɗan adam a kan gwadabe na alkhairi wata rana daga cin irin maganganun da malamai suka tabbatar cewa akwai lokacin da yake wa ɗansa wasiya game da in zai aikin alkhairi ba ruwansa da mutum inda ya kasan abu daidai kake yi to surutu mai surutu kar ya sa ka ja baya ga aikin shi ɗan adam ba a iya masa Allah ne kadai ya isa yi wa ɗan adam amma banda ɗan adam ɗan uwan shi yasa ta ba haushi ma iya cewa mutum tare yake bai shiga goma ba domin duk inda ka kai da ƙoƙarinka to akwai kuma wanda a nassin lokacin kai kuma ba ƙoƙari kake a gunshi ba in wannan iya kallonka daga ɓangare mai kyau to wani a ɗaya ɓangaren yake kallonka domin sha'anin 'yan adam haka rayuwar mu take da yawa a galabiya yake wa ɗansa magana game da rayuwar mutane ya fita daga harkar mutane kawai ya yi abu don Allah kuma hatta malam abakar mamur gumi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin maganganunsa yana cewa da yabo da zagi duk ɗai a yabe ka musamman a fagen da'awa a zage ka a yabe ka duk ɗai ne ba abin da zai fito a goshinka a fahimta kada ya ban ya sa ka yi wani abin da ba shi kai niyya ba kada kuma zargin ko zagin ya sa ka yi ƙasa ko ka samu dakushewar ƙoƙari akan abin da ka yi so ka cimma zagi da yabo inda ya ɓangaren da awa ne ba abin da yake ƙarawa inda mutum iya yi don allah a fahimta saboda ka wannan da'abi ne na annabawa da magabata na ƙwarai suna tarbiyyantar da ransu akan su toshe kunnuwansu akan maganganun mutane daga cikin abin da shi lukmanul hikima yake faɗawa ɗansa cewa duk abin da za ka yi ka yi haƙuri akan abin da zai same ka irin na cutarwa daga maganganun mutane wasu biyar alama a sabaka inda zalika min azamin umar ka yi haƙuri da gunagunin al'umma da cece ku ce haƙuri akan tafarkin da'awa ka haƙura ka toshe kunnanka to Allah da kai suke ce a cikin aza'imul umur manya-manyan al'amura to abin da yake so ya ɗora ɗansa wata rana bayan ya yi masa wa'azi na teori haka kuma zai nuna masa abin practically sai ya ce wata rana su shirya za su yi tafiya da shi suka shirya dokinsu za su yi tafiya suka fita da garinsu suka je bayan gari sai suka hau wannan doki su biyu suka yi tafi gari na farko da za su je sai ce to ya tsaya shi ɗan ya saurara da kyau ya ji abin da mutanen garin suke cewa a nan darasin yake sun shiga gari suna kan abin hawan su biyu sai ke ga wasu mutane marasa imani da ɗa da uba duk suna kan abin hawa maimakon ɗaya saukai barwa ɗaya wani ai rashin imani an bai fi maganar a gari na farko ga abin da ake cewa da suka tafi sun je dab da gari na biyu sai ɗan baban ya ce sauka ya bar shi akan doki sai ɗan ya sauka iya gaba doki iya bin sa baya ya ce nan ma ka tsaya ka ji abin da su hiski cewa ga wani uba mara imani iyakan abin hawa kuma ɗan ɗansa iya tafiya ƙafa wani ai rashin imani ne maimakon uban ya haƙura ya sauka ɗan ɗan ya hau wani ai rashin imani ne sai lukman ke faɗa ɗansa ka ji abin da suka ce ya ce ya ji ya ce ya saba da garin farko ya ce ya saba in shi kenan sai ce mi gaba suna zuwa gari na uku sai ce to kai hau abin hawa ni ban sauka da uban ya sauka ɗan iyakan abin hawan suna zuwa daga ce ga wani yaro mara tausayi ga shi yaro maimakon a ce shi ne ke tafiya a kafa uba a kan abin hawa amma ga uba a ƙasa don tsabar rashin tausayi da rashin imani wani wani irin yaro ne sai ce to kaji abin da dan adam ya faɗa ko ya sha bamban garin farko gari na biyu ya ce eh ya ce shikenan mu karasa gari na gaba da suka je dab da gari na gaba sai ce to duk mu sauka da ni da kai din duk mu sauka da kan abin hawa ya zamto muna jan samu muna tafiya gaba an fahimta suna zuwa wannan gari sai ce tsaya nan ma za ka ji abin da za su ce sai suke cewa ka ga Allah wa an su ba an su mutane wannan wani irin gida dawon mutane ne ga abin hawa ma sun suna tafiya a kafa sun bar abin hawa ba kowa aka an fahimta ya suke tafiya kuma abin hawansu ba kowa suna tafiya a kafa sun bar shi abin hawansu gashi nan ba kuma ya kan shi ya ce to kaji garin farko abin da suka ce kaji gari na biyu kaji gari na uku kaji gari na hudu kowanne ya faɗi magana banban da ɗan uwansa ya ce to kada ka yadda ka ce za ka yi abu ɗan adam ba zai yi ba kai dai ka yi abin da kana da yaƙinin akan gaskiya kake waye Allah a wannan tafiyar inda kuskure ka ji kuskure sai ka gyara amma matukar ba kuskure ba ne ce ce ku ce ne da surutu irin ɗan adam to kada ya sa ka yi ja baya a cikin aiki kana alkhairi wannan kuma kowane ɓangare ne a rayuwa ka sanya wa kanka wannan a ranka kawai ka ce za ka yi abin da za ka burge kowa wallahi baka isa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawan hali amma bai zamto kowa ɗari bis ɗari a lokacinsa kowa iya sansa ba ya samu makiya ya samu mahasada ya samu yan gulma ya duk abin da bai samu ba amma kuma ya sun san ya fi kowa alkhairi sun san ya fi kowa kirki sun san ya fi kowa imani amma duda ka bai tsira ba daga bakin ɗan adam su ce mai sa'ir su ce mai kahin su ce masa majanun su ce masa sha'ir duk haka suke faɗa masa mawaƙi ne a'a mai boka ne a'a mawa diddai matsafi ne duk ba abin da ba su faɗa masa ba amma kuma sun san ya fi kowa alkhairi sun sani an fahimci wannan shi yasa larabawa suke cewa ridan nas ghayatul la tudrak ka yardar da mutane duka a lokaci daya to wani matsayi ne wanda ba wanda ya saya wuce an fahimta shi yasa wani malami ya ce a lokacin da kai m ko w haka ta boko kai in ka yi ta haka a gabanka m take baka amma wancan mafi take bashi an fahimta idan ka yi bakwai ta larabci a gabana bakwai ta bani kai gome ta baka takwas ta baka to dan adam haka yake in ni ina ganin haka daidai ne a rayuwata to a lokacin da ɗaya gefe na shi kuma ba abin haka ba haka ke gani ba so da kuma yi kokari kamar ga 9 da 6 ko idan 9 a gabana 9 nake ganin kai kuma 6 kake ganinta idan 6 a gaban gani kuma 9 nake ganinta a gabana haka abin yake so da ka wannan shine irin abin da zaka karanci dan adam shi idan kana abu kai dai kai kokarin tsayawa akan gaskiya ma'aikacin gwamnati ne kai dan kasuwa ne kai malamin addini ne kai mai mulki ne basarake ne in dai ka san abin da kake daidai ne to kada ka yadda surutan mutane su jawo da kai baya in dai dan dan adam zaka yi abu to ba inda zaka ji dole ka toshe kunnanka ka rufe idonka ka ci gaba da abin da kake in dai ka san kan gaskiya kake na faɗa zan maimaita idan kana kuskure wani ya zo ya sanar da kai kuskurenka to ba kasawa ba ce karɓa ka gyara kasuwa kake yi da'awa kake yi shugaba ne kai wane ne kai in dai ka ji magana ta gaskiya game da kuskurenka to karɓa ka gyara amma in dai ba kuskure ba ne guna kuni da cece ku ce to wannan ɗan adam ka kyale shi sai allah da yi shi an fahimci wannan to wannan iya cikin hikima da kumaniya wanda ya koyi da ɗansa irin wannan tsari ya nuna masa kan cewa ɗan adam ba yanda za a yi ka yi ɗari bisa ɗari a gabansa ba zai yi ba yau in wani ya ganka da kirki to gobe wani ba da kirki zai ganka ba wani ƙa'ida ce da al'ada irin ta ɗan adam an fahimta ƙur'ani yana ba mu labari a suratul luqman din suratul luqman akwai sura mai sunansa ƙur'ani aya mai namba ta goma sha uku magana ta fara wanda Allah ta'ala ke cewa wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Allah ta'ala ke faɗa annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iz qala luqman li ibnihi malaman tafsiri suna cewa duk inda wa iz tazo alqur'ani ana kaddara mata wazkur a bayanta ma'ana wazukuru iz ƙara lukumanu libni manzan Allah ka ambata wa mutanenka a lokacin da lukumanu yake faɗa wa ɗansa an fahimta manzan Allah karanta musu ba su labari tunatar da su yadda lukumanu suka yi da ɗansa shi ne yake cewa ya bunayya ya kai ɗan ɗana tasgir ne nan bisa ɗaliban larabci akwai tasgir a kalma ce amma za a jirkita ta koma an kaskanta kalmar kamar ka ce gulam yaro ka ce gulayi ɗanɗan yaro kenan ibn ɗa bunayi ɗanɗa rajulun mutum rujail ɗanɗan mutum an fahimta wani tasgir ne kuma ana yin son lokacin manufar tausayawa an gane ku akwai tasgir iya zuwa da tausayawa ya bunayya ya dan dana kaga nan tausayawa yake masa yi ya bunayya la tushriki billah ya dan dana kada kai shirka kar kai wa Allah shirka kaga sai fara faɗa masa hadari a rayuwa a rayuwa ta musulmi babu laifin da zaka je lahira ya zama matsala kamar shirka ita ce laifin da Allah ya alƙawarin baya gafartawa inda an mutu ana yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk laifin da za ka yi wa Allah ana tsaron kafin ka mutu idan ka tuba Allah zai gafarta ma amma shirka idan ka mutu kana yi wannan tabbas Allah ya bayar ba zai gafarta ba kuma laifuffuka da yawa ma baka tuban ba za ka je gaban Allah Allah ya yi ma suna nan da yawa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai bawa musulmi mai aikata wa Allah laifi musamman laifukan da yake a ɓoye ya ɓoye ya saɓi Allah ya ɓoye a can ya saɓi Allah ya su ɓoye a can ya saɓi Allah ya bar garinsu ya saɓi Allah to idan kiyama ta yi idan Allah ya so irin waɗannan ya musu rahama tunda ya ce liman ya sha'u ga wanda ya so karka sakangance ka ce baka san kana cikin mai sha'u ɗin ba baka sani ba yawa shi ne haɗarin abin ayi karka ji Allah iya gafarta ka ce za ka yi taɓar gazar ka a'a baka sani ba ko kana cikin mashiyar Allah ko baka ciki ba wanda ya sani kuma wannan gaibu ne Allah ya barwa kai shi an fahimta sai Allah ta'ala sai cewa wannan bawan a buɗe masa laifukan da ya boye wani Allah ya kirayi bawon da kansa shi na'am ya Allah gani ka san wannan yace eh me laifi na ne Allah na san na yi shi wannan fa Allah ya fitar da laifuka duk ya nuna ma yace a lokacin da kai a duniya ka buya kuma ni ma na buye ka bawon da ganka ka buya wa mutane ni ma na taimaka ma ka buyen ba wanda ya ganka saboda ka a yanzu ma lahira na rufe ma na rufa ma asiri ga hanya bi ta nan tafi aljanna ba mai ganin ka an fahimci wannan to kaga wannan liman ya sha'o kenan duk irin laifin da kai in dai ba shirka ciki to idan kai sa'a ka shiga cikin mashiyar Allah sai Allah ya gabarta ma wannan abu ne mai sauki a gun Allah ma zalika Allah bi azim amma shirka in dai har an mutu ana yi ba tuba ba to tabbas Allah ya alƙawarin ba zai gafarta ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha a wani gun yake cewa wa man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya mutu iya shirka to Allah ya haramta masa aljanna in dai ga mushriki ya mutu to shikenan kace wannan ba zai ga aljanna ba ko rantsuwa kai ba kai kafara ba domin qur'ani ya riga ya tabbatar an fahimci wannan saboda to luqman sai yake wa dan sa wasici game da shirka ka kiyaye shirka ya dan dana la tushiriki billah duk abin da za ka yi kada ka yadda ka yi wa Allah tarayya kar ka yadda kuma wata rana manzon Allah iya faɗar wani hadisi cewa ita wannan shirka da ake wa'azi ake jan hankalin mutane su rabu da ita to tana da wahalar ganewa a gun musulmai ko wa'ansu daga cikin musulmai kamar yadda gane tururuwa tana tafiya akan bakin dutse a cikin duhun dare gane wannan zai wahala sai mai hankalin gaske to manzan Allah iya ce shirka an ta shiga wata kwanar ba a iya gane ta da yawa yasa manzan Allah ya koya mana wata addu'a tana a cikin azkaru sabawal masa Allahumma inna na'udhuka min an nushrika bihi an nushrika bika an nushrika bika na'lam wa nastaghfiruka lima lam na'lam Allah muna roƙonka ka gafarta mana idan mun yi tarayya da kai muna sani Allah ka gafarta ma idan mun yi tarayya da kai ba mu sani ba manzo Allah ya koyi da wannan addu'ar akwai tarayya da zaka yi wa Allah baka sani ba baka san ma abin ya kai laifin shirka ba to ka dinga wannan Allah abinda muka ma na tarayya ba ma sani Allah karka karka kama mu da shi Allah ka yafe mana to sai yake nuna wa ɗansa hadarin wannan shirka din har ma yace inna shirka la zulmun azim babu shakka ita shirka duhu ne mai girma duhun ba kankanin duhu ba ne saboda ka shirka gata nan ta fatsumi a cikin mutane zuwa wajen boka yi kadan shirka ne duk wanda ya je wajen boka imma neman wani abu imma neman tsarin wani abu inda ya ka tabbatar bokan ne ka je gunshi to shirka kake hatta mata da suke zuwa wajen bokaye idan mijin zai kara musu abokiyar zama ko wani abu makamancin wannan duk zuwa wajen boka ittifaqan shirka ne mazan Allah ce man ata arrafan aw kahinan duk wanda ya wajen boka ko dan duba sannan ya gaskata abokan kan abin da ya faɗa masa to manzon Allah ce faqad kafara bima unzila ala muhammad to ya kafircewa abin da Allah ya saukarwa da annabi muhammad shine alqur'ani duk wanda ya je wajen boka ko namiji ko mace da kowace irin bukata ya je gun boka to manzon Allah ya ce shi kam a lokacin ya kafar cewa alkur'ani bai yi da alkur'ani ba wannan ba karamin hadari bane a yawa kuma duk mutumin da ya je wajen boka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam boka ya faɗa masa magana ya ce kai boka wannan ba zan yi ba ƙarya ne to sai ya yi sallar kwana 40 Allah bai karba ba zuwan da yi kawai ya ce je nemo bakin taure ko bakin rago ko bakar kaza a yanka ya ce kai ni ba zan yi wannan ba to zuwan da ya yi masu ya yi sallar kwana arba'in allah bai karba ba kuma dole sai yayi sallah an fahimci wannan to daga wannan shine hadari kadan daga abin da yake bayuwa game da ta'ammuli da bokanci bokanci karar shirka ne tsafi da sihiri shirka ne wattaba'u ma fi shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir sihiri tsafi ne kuma tsafi kafirci ne ayi wani abu a raba mutum da hankalinsa ayi wani abu a raba mutum da matarsa ayi wani abu a raba yaron gida da uban gidansa ayi wani abu a sama kyamar wani abu wanda da baka kyamarsa ko a sama son wani abu da da haka ba haka ke ba to duka wani suna cikin shirkiya a yi wani abu abin ne don ya yi tasiri ga wani duka wannan abin iya yi ana yi iya faruwa amma kuma shirka ne tun da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam an taɓa masa irin wannan sihirin har abin ya yi tasiri a jikinsa aka jefa a rijiya a ƙarƙashin rijiya abin ya yi tasiri ga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne dalilin saukar masa da ƙulla a uzubar falik da birabin nasu aka tura aka kwakulo abin a ƙarƙashin rijiya wanda ruwan rijiya ɗan ce yari ne ya yi jajajir sai da aka yashi aka ebe ruwan rijiyar gaba ɗin shi domin tasirin wannan sihirin da aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce yayi tasiri a jikinsa a fahimta saboda sihiri gaskiya ne iya tasiri amma ko me yin sa kafiri ne duk sallarsa duk azumin sa kafiri ne sai dai in ya tuba idan ya tuba to zai dawo cikin addinin musulunci amma matukar sihiri yake yi a rayuwarsa ko iyayi a biya shi ko ya je ya sa a yi masa domin wani ya ga ya dakushe mai rayuwarsa to babu shakka ya san shi dai ba cikin musulmi yake ba Allah da kansa ya tabbatar da wannan manzon Allah ya tabbatar da wannan yanzu ku duba yanda al'umma yanzu akan neman matsayi ake zuwa wajen bokai yau idan ka ji wa'ansu daga cikin mu suna cewa mutum ya tafi wajen malamin sa kaza to malamin nan ba mai koya mai alwala da tsarki bane ba Allah ku malamin sa ne na tsafi da sihiri ai akwai wani malamin sa a can cikin jeji sai an bige shabaru da waye mota karama ma ba ta zuwa gun to a galabiya in ka ji ana cewa malamin sa a kaza to wallahi ba zuwa yake da kawaidi ko adabi ya koya masa ba tsafi kawai yake a nemo kaza a yanka a nemo kaza a binne a nemo kaza a yi kaza duk gashi nan ma'an sun mai da wannan ruwan dare sun ɗauka ma kamar ba laifi ba ne idan mutum iya neman wani mukami ko wata kujera ya dinga wannan surkullan shi ya ɗauka da yake yi na har nijar kwarai da gaske wasu har nijar sai zallagawa har nijar sosai kuwa ba inda ba sa bugawa su tafi har chadi har kamaru kai abinda zai baka takaici ma wallahi in tsafin yayi tsafin akwai masu zuwa wajen arna su masu zafi arna ba kana musulmi ka je wajen arnan da baya sallah ka ce wai ka je wai taimake ka to abin da iya faruwa wannan damsul basirati ne ita wannan rayuwar fa wannan rayuwar da kake ganin ta wallahi summa tallahi Allah ya programming dinta baka isa ka canja ba abin a tsare ke ko bi zaka yi hadisi ya riga ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan ana haɗa ɗayan kuwa a haɗa halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in na tsufa sannan ya koma alaƙa sannan ya koma mutga arba'in uku kenan ko sannan manzan Allah ya ce sun mayu rusalu ilaihil malak a turu mala'ika fayyin faku fihin ruwa a busa masa rai ta iya ɗan wata hudu cikin mahaifin shi sun mayu umaru bi arba'i kalimat manzan Allah ya ce a umarci mala'ikan ya rubuta masa ƙaddararsa guda hudu bi katabi rizqihi an gane ko wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id wannan an riga an gama akan kowa duk abin da zaka mallaka duka daga farkonka har ka to tun kana dan wata hudu Allah ya ce mala'ika ya rubuta ma abin da zaka mallaka kuma baka isa ka wuce wannan rubutun ba sannan ajalinka shekara nawa zaka yi da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa duk sai da mala'ika ya rubuta ma wannan sannan aikin da za ka yi a duniya wani irin aiki za ka yi aikin mutanen kirki ko aikin mutanen banza shi ma shi ya rubuta mashi sannan da me za ka cika kana matsayin dan aljanna ko kana matsayin dan wuta duk an allah ya sa a rubuta ma wannan malamai suna cewa an fara magana da ce bi katibi rizkihi ba a yi ma maganar ajali ba sai aka fara magana arziki domin an san dan adam akan kuɗi ba abin da ba zai ba musamman da yake Allah iya faɗar magana tun daga farkon duniya har ƙarshen ta in a wancan lokacin kuɗi bai dame su ba duniya ba da dame su ba to a yanzu an zo an zo gun da hadisi yake aiki wani sai je ya faɗa abin da halaka kansu zai yi akan ya samu kuɗi yanzu irin gangancin da masu haura gidajen mutane suke baka san a yi wani wani da me zaka samu mai gidan ba inda mai gadi iya da bindiga ba shi da bindiga iya da makami ba shi da makami haka kawai ka dirka gidan mutum wanda in ya kashe ka ta a dokar gwamnati ma ba komai gidan ka yaje kokarin kare kan kake yi to kaga wannan hadari yake jefa kansa a ciki amma da niyyar wai kudi zai samu ko duniya zai samu wannan ga sunan misali ɗaya na kawo daga wannan ba duk ga sunan saboda sai Allah ya ce a fara rubuta ma arziki domin an san dan adam mayan kudi ne gashi nan kudin da ya gaci a rubuta ma baka isa kuma ka fita daga wannan rubutun ba to idan da duk musulmi za mu fahimci wannan hadisin kyakkyawar fahimta me za ka tada hankalin kai boka mai zai ma ba abin da zai ma in allah ya rubuta za ka kujerar ciyaman gwamna kansila waye wala sai ka yi duk ana so ba a so sai ka yi allah ya riga ya tsara sai ka yi in kuma duk ana so allah bai so wala ba za ka yi ba kowane musulmi ya da wannan kaddar duk abin da ka mallaka dama can allah ya tsara za ka mallake shi abin da ka nema karsa dama can allah bai sana ka bane an fahimci wannan saboda ka wannan mu dinga sawa a ranmu da mu da iyalanmu da yayanmu duk abin da muka ga mun samu to daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ya zo na ni'ima to daga Allah ne Allah ne kaddara da mace zaka same shi ba kokarin ka bane abin da ka nema ka rasa dama can Allah bai sa zaka same shi ba an fahimta to idan mun gyara wannan tauhidin to a galabiya shirka za ta yi karanci a cikin al'umma to amma mun yadda ƙoƙarinka banka-bankarka connection ɗinka jone-jonenka zai sa ka samu abu ya samu ka iya dama fawwala wa Allah ba shi ƙaddararsa annabi kuma ne ke waɗansa wasu ce liyabu na idatun shirki billa inna shirka la zulmun azim sai ce wa wasu inal insani bi wallahi amalatu ummuhu wahanan ala wahan Allah ce min wa ɗan adam wasu ci game da mahaifansa guda biyu ita uwa ta ɗauki cikinsa wahanan ala wahan mushakka ba'ad da mushakka wahala kan wahala takura kan takura mace tun lokacin da samu juna biyu to ba ita ba kwanciyar hankali ba ita ba samun lafiya har sai lokacin ta haifi wannan da in ma ta haife shi din to aikin ya dora har sai an je da ta rabu da ita yayi shi in ma wannan an yi to an dora kuma game da tarbiyyar sa sai ya zama mutum a fahimta yasa dan adam babu abin da zai yi ya biya mahaifansa illa ya musu addu'a kawai suna da rai ko bayan sun mutu tsakaninka da su addu'a amma baka isa kai wani abu dan ka biya mahaifanka baka isa ba wata rana dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi ya je Makka yayi dawafi ya dan zauna gidin Kaaba iya hutawa sai ga wani bawan Allah ya dauko ta gyatima a wuyansa haka iya zagayawa da ita iya dawafi da ita sai da ya gama dawafi sai ya ji sama Abdullahi dan Umar a zaune sai ke cewa wannan gyatima ta ce ba za ta iya yin dawafi ba na ɗauke ta a wuya na muke dawafi duk wani gun da za a je a yaki na turmutsi tana wuya na nake da ita shin ya abdullahi bin umar nishin na biya ta haƙƙinta a matsayin ta daga mata sai ce a ƙaddara a ɗau yunƙurin naƙudar ta guda ɗaya naƙudar da ta ya bega ba ma zaman cikin a cikin ta tsawon wata tara ba jinya amai waye waye duk ba ma shi yake ba yunkurin naƙuda a ɗauki guda ɗaya daga cikin naƙuda ta yi ta haibe ka a raba ɗayan gida saba'in da baka biya ta kashe ɗaya ba haka abdullahi ɗan umar ya faɗa mace ba wahala ɗaya a cikin saba'in na yunkuri ɗaya na naƙuda baka biya ta ba ballanta na a yi magana sauran abubuwa da haihuwarka da shayar da kai da waye da waye da waye saboda ka mahaifa hidi addu'a ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wani zuwa tambaye shi ya ce ya rasulullah mahaifana suna da haƙƙi a kaina bayan sun mutu ya ce suna da haƙƙi a kan bayan sun mutu ma ka ci gaba da nema musu gafaran Allah ko bayan sun mutu ka ci gaba da musu addu'a ka ci gaba da zartar da alƙawarin da suka yi Allah bai ba su ikon cika ba suka mutu sannan ka girma abokansu wannan hudun ko sun mutu suna da haƙƙi a kanka istighfari nema musu gafara yi musu addu'a alkawarinsu ka zartar da shi bayan sun yi ba su cika ba sannan kuma ka dinga girma aminansu da abokansu wannan ko bayan sun mutu ba ka yi ba sai Allah ya kama ka da kuntata wa mahaifa an fahimci wannan shi ne Allah ta'ala ke cewa min yi wa ɗan adam wasici ya yi wa mahaifansa biyayya mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin wahanan alawahan wa fi salihu fi amai ta ɗau cikinsa da haihuwa bayan ta haife shi kai ta tare ni ta shaɗe tsawon shekara ne a wannan malamai suke buga wani misali cewa a idan yaro an yi aure ran da aka ɗaura auren kamar yau sha biyu ga watan shida ko a ce kuma sha biyu ga watan sha biyu shi ne wata shida ko haka ne to a ce an ɗaura aure yau kuma ranar sha biyu ga disamba matar ta haihu kaga wata hida cif kenan to malamai suna cewa ɗan namijin ne an gane wata shida sun ce ɗan naka ne ba wani abu da za a yi domin sun istin baɗi wani ayoyin guda biyu Allah ta'ala yana cewa a walwalida to yurda'ina auladahunna hawlayn kamilai kamar nan da yace wa fisalihu fi amai ana shayar da har zuwa ya tsawon shekara biyu can kuma an ce aw hamluhu wa fisaluhu 30 shahar a cikin suratu suratu ma'asuratul ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahar da daukan cikin sa har zuwa yayi shi wata 30 sune 30 shahara watanni talatin. nan kuma an ce shayar da shi bayan an haife shi kenan shayar da shi tsawon shekara nawa shekara biyu wa fisalihu fi amaini ko can yawar da ina aula da wani haulai ne kamilai ne a cikin watanni talatin aka ebe watannin shekara biyu wata nawa ya rage wata shida ya rage an fahimta wannan istin baɗin malamai ne yau saboda ka alajin kai aure yau in disamba ta yi ta hayo kar maka zo ka samu malamai ɗanka ne kawai ka yi addu'a Allah ta'ala ya sanya masa albarka an fahimta a nishkurli waliwali da ka ilayi masir Allah ya ce ka bauta mini sannan mahaifanka ka gode musu Allah bauta ake masa mahaifa kuma kyautatawa ake musu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ta'ala yake cewa mahaifan nan naka idan sun ce ka zo kai min tarayya ka hada ni da wani to Allah ya ce anan ba za ka musu da'a ba la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq mahaifi ba zai ce ka je ka sabi Allah ka sabi Allah ba ba zai yi ba amma sai dai ka san magana mai kyau da za ka faɗa masa kamar da annabi ibrahim alayhi salam yake faɗa wa mahaifin shi salamun alaika sa'as ta gafiru laka rabbi ya ce ji bauta goma kama ce amincin Allah tabbata gare ka ba za ka yi ba amma ba za ka faɗa musu magana mai kaushi ba an gane ke ko Allah ya ce amma wa sahibu ma fi duniya ma'arufa duk da cewa su ba musulmai bane suna umartar ka da aiwa Allah tarayya to amma kai zauna da su zama zama na shari'a zama na mutunci yasa malamai suka ce ko iyayen mutum ba musulmai bane to akwai wasu haƙoƙi da musulunci ya dora masa na farko ya ciyar da su in suna buƙatar abinci dolansa na biyu sai ya nema masu gun kwana inda ya mahaifansa ne a fahimta na uku sai ya musu sutura inda ya mahaifansa ne wannan guda ukun haƙƙi ne ko da ba musulmi ba ne inda ya su suka haife ka ga musu wannan ci da su nema musu mahallin kwana da musu sutura haika musu wannan dole an fahimta shine wa sahibu ma fi duniya ma'arufa wattabi sabila man anaba ilayya kullun ka dinga bin tafarkin waɗanda suka maida al'amuran zuwa gare ni da ku da su gaba ɗaya makoma suna gare ni ji Allah za mu ba ku labari kuma kan abin da kuke aikatawa sai annabi da kuma ne dawo ya ce ya bunayya aqimi sala ko kuma ya bunayya in takum misqala habbati min khardalin fatakun fi sakhara aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah ladifun khabir ya ci gaba da faɗa masa haɗarin shirka ya ce shirkan nan koyaya ta kasance a sama ko a ƙasa ka yi ta fatakun fi sakara a cikin duwatsu kai aw fil ardi ko a samai ko sama da ƙasa to Allah ce ya atibi Allah sai Allah ya zo da ita ma'ana duk inda ka uya kai shirka to a ranar alkiyama sai Allah ya zo ma da labarin gunda lokacin da kai in ma bokanka a Nijar yake sai Allah ya baka labari in ma a Kamaru yake in ma a Chad yake in ma a Togo yake duk inda yake to sai Allah ya baka labarin lokacin da kaje da motar da kaje da da kalar abin da kaje da lokacin da kaje Allah sai ya baka wannan shine ya atibi Allah sai Allah ya zo da ita an nuna ma lokaci kaza kaza kayi kaza in ma binne wani abu kai an nuna ma in ma makala wani abu kai a wani gun an nuna ma ba abin da Allah ba zai nuna ma ba duk abin da kai na kulumboto da sihiri da tsafi da shirka to Allah ya ce ya atibi Allah yawmal qiyama sai Allah ya zo da kai da aikin dagun a ranar alkiyama inna Allah ladifun khabir Allah ta'ala mai laddafa bayinsa ne da ya ce a tuba zai yafi kuma Allah kabiru ne mai bada labari duk abin da kai sai Allah ya bada labari a lahira an fahimci wannan sai ci gaba da cewa ya bunayya aqimis sala ya dan dana ka tsaye da sallah kaga can ya koya mai tauhidi tunda ya raba shi da shirka sai zai yazo kuma zai koya masa ibada bayan ka kaura cewa shirka tauhidi ya tsaya me zai biyo baya ya ibada kuma ibada sallah ita ce shugaba a cikin ibada gaba da sai ce ya bunayya aqimis sala ka tsaye da sallah an fahimta ka san sallah da abin da ke gyara ta da abin da ke bata ta da abin da ke gyara ta da abin da ke bata ta da lokuta nata an fahimta da sharuɗa nata da arkan nata da wajiban nata da sunan nata da mustahab nata da mabudilat nata duka san wannan wannan ilimi ne da kowa sai ya san wannan dole sai ka san abin da zai gyara masalla da abin da zai bata masalla me za ka yi ka yi ba'adi ta kama ka me za ka yi ka yi kabli ta kama ka me za ka yi kuma ba za ka yi kabli ba za ka yi ba'adin ba duk akwai su wannan a cikin ilimin sallah to a ƙimi sallah ka tsaye da sallah lukuma ne ke faɗa wa ɗansa yanzu kai ka tara ‘ya'yanka kana musu wannan kana cewa kasi shirka in neman kuɗi suke in neman mukami suke in 'yan siyasa ne in ma'aikatan gwamnati ne in waye-waye ka taɓa tara su ka ce kar wanda ya suke yi shirka ku tafi nema ku nema cikin abin da Allah ya huri amma ban da shirka ban da zuwa gumbo kai ban da abokai mutanen banza ban da tsatsima ban da tsafi wannan fa kamar Allah iya koya mana duk wanda yake da 'ya'ya sun kai shekarun balaga suna da hankali ya tara su ya dinga musu wannan wa'azin wa'ansu 'yan boko ne wa'ansu 'yan kasuwa ne wa'ansu 'yan siyasa ne wa'ansu kaza ne kullum ka samu lokaci bayan lokaci ka dinga tara su kana musu wa'azi daga cikin wa'azin akwai wannan duk abin da za ka nema a rayuwa kar ka haɗa Allah da wani ba hana ka nema ba ka nema duk ta hanyar da shari'a ta halartar ka nema amma kar ka yadda ka yi shirka in mata ne ka tara su ka ce ga kunan za a kai ku gidajen mazajenku to karki yadda akan mijinki zai kara miki aboki zama ki je wajen boka ban yafe miki ba ni da mahaifinki ban yafe ba kuma Allah ba zai yafe ba ka nuna musu abun da gaske ne ka ce duk wanda yayi wannan ni kam ya ci amana ta a matsayin na mahaifinsa kuma Allah ba zai yafe masa ka tsoratar da su Allah haka ake yi ka nuna musu kan cewa Allah nan shi kadai ne abin bauta a samai da kasai kuma in ka haɗa shi da wani idan ka je lahira wallahi ba za ka sha ba ka tsoratar da su matansu da mazansu sannan ka koya musu ibada a ƙimi salata wa amuru bil ma'arufi ya ci gaba da ciya ya ɗan ɗana ka dinga umarni da kyakkyawa duk abin da ka san abu mai kyau ne ba da umarni a kansa a gidanka ne a yaranka ne a abin nan ɗinka ne a in dai za ka yi magana ka ba da command to ka ba da na alkairi wa amuru bil ma'aruf in ka ga abu ana sakaci kuma alkhairi ne ba da umarni a yi shi wanha anil munkar kuma duk inda ga munkari ka ba da doka kar a yi shi wa amru bil ma'ruf wanha anil munkar sai ce wasbir ala ma asabak amma duk wanda yace zai yi wannan aikin sai yayi hakuri an fahimta aikin da awa kenan ko al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar to Allah yace sai kai hakuri fa da abin da zai same ka wasbir alama asabak ka yi haƙuri kan duk abin da zai same ka wani iyanan ya sama ido motsinka zamanka tashinka shi kawai aikin sai ga laifin ka kai a matsayinka ne mai da'awa ya zuba ma ido ko da wata ɗalibar ka ce ta gaishe ka hannu ba ga irin malaman nan ba ga sanan suna magana da mata akan titi ɗalibar ka ce ba bai sanya kuke da ita ba ko da waya ka koma gefe a ga sanan da mata suke waya shi bala'insa kenan shi kuma sai ya ga laifin malaminsa shi kenan bala'insa kenan ya canja kaya to aina yake samun kuɗi ya sai mota aina yake samun kuɗi shi bala'insa a nan yake yi aure tare an fahimta shi ne wasu bir alama a sabak dole sai ka toshe kunnuwa kuma ci gaban baya zuwa sai da irin waɗannan abubuwa sai ka yi haƙuri ka ji ka toshe ka gani kama ba gani ba shi aiki ne ja ya same shi kai za ka yi ibadar ka yi shafa ido wata daga kwanta ka yi bacci amma wani lokacin abin ya tuko masa wallahi bacci ma ba zai yi ba sai ba abin da ya dame ka kuma ga zunubi ga zunubi jibtegen zunubi ya kai shi saboda ka yi haƙuri kan duk abin da za ka ji shine wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur babu shaka da awa da dora mutane kan tafarki mai kyau da hana su bin tafarki mummuna to sai Allah ya ce iya cikin manyan al'amura a rayuwa tunda manzon Allah ya ce mutun daya ya gane kuskurensa dalilin ka to yafi a cika ma duniya da dukkan dukiyar da ake yayin ta a wannan lokacin mutun daya ya gane kuskure ba kawai ka musulantar da mutun daya ba ya gane kuskurensa na ibada ne na mu'amala ne zamansa da iyalinsa ne zamansa da makocinsa ne kaza kaza ne ya gane kuskure ya gyara dalilinka to manzon Allah ya ce ya fa a cika ma duniya da dukiya baka ita haka ai min azamil umur ne wannan inna zalika min azamil umur sai Allah yake cewa tabakin luqman wala tusa'ir kaddaka linnas yake wa dansa wasiya kar ka tafi kana yi wa mutane kallon hadirin kai wani in ya da kuɗi ko ya yi digiri ko ya yi masters ko dokta ne shi sai ga iya yi wa mutane kallon sama-sama haka ko iya da kuɗi ko iya da jari misali ko ɗan wane ne to lukuma ne ke faɗa ɗansa karka yi wa mutane wannan karka dinga cira wa mutane kai don kawai allah ya ma wata ni'ima wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha lokuma ne ke faɗa ɗansa karka tafi a bayan ƙasa kana mai takama da girman kai karka yi girman kai karka yi wata takama don Allah ya baka wani abu uba yake faɗa wa ɗansa wannan yake masa wasiya yake mai tarbiyya karkare na mutane karka yi wa mutane girman kai ka zamto mai kyakkyawan hali tsakaninka da mutane wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu man kana mukta inna allaha la yuhibbu kullu muktalin fakur din mai girman kai da alfahari Allah baya son sa da kuma ne rufe magana da hada shi da Allah abin da nake cewa ka bari ba laifi ba ni zaka yi wani Allah zaka yi wa kuma Allah baya son irin waɗannan mutane din mai girman kai da takama da alfahari Allah baya son sa an fahimta ko malamai sun ce duk wanda Allah ya ce baya so to azaba zai masa duk kuma wanda Allah ya ce iya son sa to rahama Allah zai masa an fahimta wannan shine fiqihun maganar in Allah ya ce baya son mutane kaza baya son masu hali kaza to shikenan azaba zai musu alahira in ba su tuba Allah iya son masu hali kaza Allah iya son masu hali kaza to aljanna Allah zai sasu inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakhur lukman ya ci gaba da fada wa dansa wa qasid fi mashayika waqdur min sautik inna ankara al-aswat la sawt al-hamir yake cewa wa qasid fi mashayik idan zaka yi tafiya kai taka tsantsan hatta tafiya sai da uba ya koya wa ɗansa sai da lukuman ya koya wa ɗansa ka yi tafiya cikin taka tsantsan shi ne wala tamshi fil ardi mara wa ƙasar fi mashayika ka yi taka tsantsan cikin tafiyarka kar ka dinga tafiya kana haɗa ƙura a titi ka taka wannan ka murza wannan ka yi wa wannan ka yi bolda abu kaza a'a wannan ba tafiyar nutsatsun mutane ba ne ka yi tafiya cikin nutsuwa duk wanda ya hango ka ya gano tsatsan mutum wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna bayin Allah mai rahama idan suna tafiya a ban kasa suna tafiya cikin nutsuwa da kamala da mutunta kai wa idza katabahumul jahiluna qalu salama in sun gado da jahilai suna cewa salamu salam to can yake koya dan sa tafiya wa qasid fi mashayika sai ce waqdud min sauti ka rage volume naka idan ana magana kar a ce muryarka ake ji ka dinga kyakyata dariya kana ihu wanda yake can ma iya jiyo ka to wannan ba salon mutanen kirki ba idan tattaunawa ake da kai a tattauna cikin nutsuwa ka faɗi magana mai kyau kuma ka faɗi magana cikin tausasa lafazi kar kana magana kana ɗaga sauti ko iya cewa wannan ba salon mutanen kirki ba ne ka samu ɗanka ko ‘ya'yanka koya musu wannan wani ana hira da shi anan amma na can ƙarshen titi zai jiyo iya ɗaga hannu iya ihu wannan ba salon masu imani ba ne ba an fahimci wannan waqdun min sautika ka yi raising yawa volume ka rage volume ka ka rage idan kuna tattauna kada a dinga jin sautin ka ko ina an fahimci wannan sai Allah ta'ala ke cewa inna ankaral aswati la sautul hamir sauti wanda Allah ya fi kyamatarsa a duniya shine sautin jaki an gane ko sauti kyamataccen sauti a gun Allah ne sautul hamir ai nan diddiki ta sauri birni ne musamman federal locus ne dai na san jaki na tunara ya kauye an gane ko da yawa an dai haihu wannan ne ba san jaki ba misali to amma kowa in dai ka san jaki ka san da yake kuka yi iya farawa da bulim kasa kasa iya tashi sama har ya kare da karshen muryarsa kuma to kar a ce kana magana kuma kana ƙara sautinka har ya je ƙarshe to irin wannan sautin Allah ya kyamarsa shine man dinna an karal aswati da sautul hamid mafi kyamar saututtuka a Allah shine sautin jaki Allah ta'ala ya tsare mu wannan wasiya yan uwa kada mu ji ta kawai anan mu kyale ta ƴaƴanka ko busu balaga ba ko ƙanana ne ka san hikimar da zaka yi wajen tara su ka dinga musu nasiha ka dinga faɗar abin da ya dace da su a lokacin suna tafiya kana karawa kana expanding har su je gunda za ka yi musu irin wannan wa'azi amma kar ka sake ba ku da wani meeting tsakaninka da iyalanka ba sai an yi laifi ba ka san wani ce wani ka zo wani ka zo to laifi a kai amma ka saba wa hata matarka ko matanka ka saba kiransu a lokaci mabambanta domin ku tattauna ka musu nasiha amma wata daga an ce wance zo wance zo to to an yi wa mai gida laifi to karka da meeting naka da iyalanka ya zama to irin wannan ne wata biyu ne a kwatali ne a shekara wata hudu ne a ya ka samu kuɗi domin bayan kayan nasiya ka yi kyauta duk wannan iya da kyau an fahimta ka san ita nasiya da kyauta ta fi shiga ai ka yi nasiya ka yi nasiya to hajiya ga wannan ga wannan ga wannan misali to duk ka tsara da yadda za ka tsara iyalanka da 'ya'yanka ganin ga musu nasiha to wannan in ka saba musu da wannan to idan an ma laifi ka ce za ka yi faɗan za a ɗauka domin an san kana zama haka kawai ma kana wa'azin an fahimta to saboda haka ina kira ga al'umma mu dinga daukan irin wannan salo na mutanen kirki muna dabbaka shi a gidajenmu insha Allah za mu ga alkhairinsa za mu ga tasirinsa Allah ya taimaki mai mana albarka ya sa mu yi lafiya ko mu gama lafiya Allah ta'ala ya hada mu da mutanen kirki a gobe alkiyama Allah ta'ala ya tashi mu a tawaga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da mu da mahaifanmu da zuriyarmu gaba daya Allah ta'ala ka jika mahaifanmu ka sa aljanna ci mu kuma su Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ka nuna mana hanyar gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wannan addu'a ga ƙasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaba mana shugabanni mutanen kirki masu imani masu adalci Allah jihar mu ka ba mu zaman lafiya da shugabanni masu alkhairi ƙananan hukumomi ka ba mu zaman lafiya da shugabanni masu alkhairi Allah ta'ala mun fawwala ma al'amuran mu zuwa gare ka Allah ka mana zaɓi da gare ka Allah karka ba mu da zaɓin mu ko dubara mu ko wayan mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka damunan mu ka sanya mata albarka wannan damuna da ta zo Allah ta'ala ka sanya mata albarka da abin da za mu noma Allah ka sanya masa albarka Allah ka raba mu da fari da ƙwari da dukkan abin da ta da hankalinmu Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ta'ala ka sauko da kasuwar taki ya Allah Allah taki ya zama larura a noma idan ba shi noma ba ya yi ba kuma ga yin da bane kasance taki siyansa sai an sha wahala sai masu hali Allah ta'ala ka san halin da ake ciki duk sababan da ya sa taki ya yi tsada Allah ka sare wannan sababan Allah ka ruguzo da kasuwar taki ya Allah domin talakawa samu damar yin noman abin da za su ci domin mutuncinsu ya rufu kuma alkhairansu ya karu Allah ta'ala ka sanya mana albarka a rayuwarmu mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya karba ayyukansa na alkhairi ya buɗa masa hanyoyin samunsa ya kiyaye shi daga dukkan shari'a Allah da zauriyarsa da tamu duka Allah tarbiyyantar da mu shirye da mu dukkan bukatun mu na alkhairi dukkan mu Allah ya biya mana dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidansa lafiya kuma bukatu muna alkhairi kafatanin mu Allah ta'ala ya biya mana mana ƙara maimaita addu'a ga dan uwan mu da ya samu karuwan aure Alhaji Abubakar Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki ya sanya alkhairi ya ba su zaman lafiya ya bada zuriya ɗayi ba Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum